أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan marice na sha ɗaya wato da ranar lahadi sha ɗaya ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne ashirin da bakwai ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha takwas a lissafin miladiyya a ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma je mun karanta wannan doguwar aya amma ba mu bi abin da malam sa'adi ya ambata ba a duk da mun yi dan bayani a dukkule amma za mu maimaita saboda muhimmancin wurin sannan kuma mu karanta abin da malam ya ambata a yakin dai abin da ya shafi yakin uhudu bayan abin da ya gudana na wato saɓani da jarabawa da Allah ya wa musulmi har wasu daga cikinsu suka gudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kiran su bayan nan sai Allah ya ce thumma anzala alaikum min ba'di al-ghammi amanatan sannan sai Allah ya saukar da amanatan aminci bayan wannan damuwar da ta dame ku shine nu'asan wato gengedi barci ya rika kwasassu yaghsha ta'ifatan minkum yana lullube wani yanki daga cikin ku wato mu'minai wa ta'ifatun wani yankin kuma qad ahammatkum anfusuhum rayukan su ne suka dame su ma'ana suka sa musu damuwa tunanin su kansu wannan shi yasa musu kuma damuwa yadununa billahi ghayra al-haq suna mummunan zato wanda ba na gaskiya ba dangane da Allah subhanahu wa ta'ala wannan jahiliya zato na jahiliya wato zaton da yake ake dangana shi zuwa ga jahilci ba su san yadda Allah yake mu'amala da bayansa ba irin waɗannan yanayi ya kulu suna cewa hallana min al'amri min shai shin muna da wani abu ne na wannan lamari ma'ana kamar ba mu da komai a wannan lamari da an shawarce mu da abu kaza bai faru ba kul Allah ya ce ka ce da su innal amra kullahu lillah lamari dukkaninsa na Allah ne yakhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak suna koye abinda ba za su bayyana shi gare ka ba wannan abin da suke ɓoye maka yana nan a zuciyarsu amma ba za su bayyana maka ba yaqulun suna cewa law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna inda muna da lamari da lamari muna da wani abu na wannan lamari a hannunmu da mu ne masu jagoranci da mun ba da dabarar da za a fita daga wannan matsala da mun kai matsayin da za a shawarce mu da mun ce kaza da mun ce kaza da ba a kashe mu kuma a wannan wuri ba a makuci na hahuna wannan su waɗannan da suke faɗin wanda ba a kashe bane domin wanda aka kashe ba dama ya faɗi wannan ko yawa waɗanda ba a kashe sun bane suke faɗin wannan kul sai Allah ya ce kashe da su law kuntum fi buyutikum inda a gidajenku ma kuke labarazul ladina kutiba alaihimul qatl ila madaji'i da waɗanda aka rubuta musu cewa za su mutu a wannan ranar to da sun fito shine labaraza da sun fita ila madaji'in zuwa makwancin su inda aka rubuta nan ne inda za su faɗi jikin su ya mutu inda za a binne su madaji nan ana nufin makwancin su na mutuwa da sun fito daga gidajen sun baro gidajen sun tafi inda Allah ya rubuta nan za su mutu duk inda mutum Allah ya kaddara nan zai mutu to duk dabararsa ba za ta kau da shi ba za ka ga wani lokaci ana cewa ana tsammanin za a yi hatsari a mota haka mutum ya shirya tafiya sai wani nasa ya ce ni ina ji fa a jikina kamar tafiyan nan ba sa'a ko kuma ya je gun wani malami ya ce masa ai yau tafiyar ba sa'a ka koma gida domin ka tafi akwai sa ran cewa za a yi wani hatsari a hanya an taɓa irin wannan wani na tsoron wata musifa ko hatsari zai samu ga wani dan uwansa ya hana shi tafiya ya ce a tashe shi zai shirya ya yi tafiya sai aka ki tashinsa wajen kada ya shiga wannan tafiyar saboda an ji a jiki wai zai mutu bayan lokacin ya wuce na tafiyar aka leko ɗakin sai aka same shi ya mutu shi nan Allah ya rubuta magana ce ta ajali ba magana ce ta hatsari ba magana ce ta ajali ba ta hatsari ba za ka ko da hatsari ko ba hatsari za a tafi to waɗancan su ma da suke cewa da an shawarce su da su ne da kaza da ba a mutu ba da kaza da kaza sai Allah ya ce ai da suna gidajensu wani abu zai je turo su sai sun taho nan din in an rubuta a nan za su mutu in an rubuta a wata ƙasar ne kuma daga gidan nasu za su fita wani abin dole zai kunna su su fita waje suna fita kuma su je inda makwancinsu na mutuwa na ƙarshe yake wal yabtali Allah kuma domin Allah ya jarrabi ma fi sudurikum abin da ke cikin kirazanku a gane wane ne tsayayye wane ne wanda daga an taba shi zai koma baya waye mai imani waye munafiki duk وليمحص ما في قلوبكم كما دومين الله يتركك يتنقيا تنقيا شيني تمحيسي يو أي تنكدي دليلا أتبتشي أجاري أكبتر دمومونا daga kyakkyawa to dan Allah ya wannan ya cire dattin zuciya ya cire kazanta na kokonto ya cire kazanta ta hassada ya cire kazanta ta gilli ya cire mummunan zato duka shine tamhisin da ake nufi wallahu alimun bi zati sudur Allah shine masani ga abin da ke cikin kira sai Allah ce innal ladina tawallaw minkum yawman taqal jam'an lalle waɗannan waɗanda suka juya baya minkum daga cikin ku yawman taqal jam'an ranar da wannan jam'o'i guda biyu wato jama'a guda biyu suka haɗu ƙungiyoyi biyu jam'in muminai ƙarƙashin shugabancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jam'in kafirai ƙarƙashin Abu Sufyan a wancan lokaci to wannan ranar da wannan jam'i guda biyu suka haɗu aka yi karo karin batta aka yi yaƙi to innal ladina tawallaw minkum daga cikin ku waɗanda suka juya baya ran da aka yi wannan inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu kawai abin da ya faru shaytan ne ya zamar da su istizlali shine talabu zallati domin da madin da alif da sinun da ta suka go yana nuni akan me talab to talab din wannan na me na azzalla zalla shine tuntube yau ana cewa zallatu lisan ko tuntube kuma na kafa zamiya to abin da shaytan yake so kenan shine ya zamar da su dan me ya zamar da su bi ba'd ma kasafu saboda wani abu wani yanki na abin da suka tsoruta suka aikata ma'ana bi sababi ba'd af'alihim wannan yana nufin zunubi suka yi sai Allah ya sa shi dan ya samu nasara a kansu ya ƙara sa suka gota za mu zo mu magana akan tasirin zunubi a gun dan adam akan dan adam yadda zunubi yakan sa Allah ya jarrabe ka saboda yawan aikata shi maimakon ka tuba sai ka ƙara wani zunubin ma'ana ƙarin zunubi akan zunubi wannan shine abin da aya take nuna istazallahum ash-shaytan fa awqa'ahum fil ithmi bisababi madha bisababi al-ma'asi as-sabiqa allati hum waqa'u fiha kun gane ma'ana saboda zunuban da suka auka cikin su sai shaytan ya ƙara samun nasara akan su sai auka su cikin ƙarin zunubi to sai ce wala qad afa Allahu anhum shikenan da na farkon da ya jawo da wanda shaidan din ya jawo suka goshe din duk Allah ya ce an yi afuwa Allah ya yafi wal qad afa Allahu anhum Allah ya musu afuwa inna Allaha ghafurun halim haba jama'a dama wanda ya taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ga shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike masa makami ya rike masa ingarma abin nan akalar raƙumi ya bashi ruwan da zai sha ya nuna masa ya gyara masa gun kwanciya ya ce ko ya gudu akan wani abu ai ba za ka kalli iya gudun ba sai ka kalli sauran aiki to shi Allah da ya san sauran aiki shine yake ga maka wala qad afa Allahu an Allah ya musu afwa inna Allah ghafurun halim Allah mai gafara ne kuma mai jinkirin ukuba ne mai hakuri asalin halim shine wanda baya gaggawar in an masa ya rama yanzu shine ma'anar halim ba kawai hakuri ba a'a haƙurin jinkirta in an ɓata masa ba zai rama yanzu ba to shi ne abin da ake nufi da alhalif to za mu zo mu je ma'anonin wannan insha Allah mu koma kan abin da malam sa'id ya ambata thumma anzala alaikum min ba'di al-ghammi alladhi asabakum sannan bayan wannan damuwa da ya ta same ku Allah sai ya saukar da amanatan mun yi magana akan amanatan ko shine maf'ulun li ajlihi menene maf'ulin bihi din duka mun yi magana jiya lalle wannan bangaren nahwu nu'asan gangadi wanda yake yanzu shaqa ifatan minkum wanda ya lullube wasu daga cikin ku ana yaki ana gangadi wannan abun abun mamaki hmm? halin yaki amma har mutum ya samu gangadi saboda me shi yasa Allah madauki ya ambaci cewa nutsuwa ce da Allah ya sa shi yasa malamai suke cewa shi bacci Allah ne yake sa shi gashi ثم أنزل عليكم هو من بعد الغم أمنة نعاسا ashe bacci Allah ne ke kawo maka shi in a cikin dare wata damuwa ta dame ka ka kasa bacci koma ga Allah koma ka roƙi Allah ka nemi afuwarsa kai ta roƙon Allah kai ta zikiri kai ta addu'o'i sai ga bacci ya zo maka Allah ne ke sa baccin da haka zai kawo maka wannan ayar hujja ce akan cewa bacci Allah ne ke kawo shi dama kuma ai komai Allah ne ke kaddara shi to amma musamman tunda nasu ya zo a kansa kar ka dangana wa wani ma sababi ko da akwai wani sababi to amma dai kar ka dangana wa wani ka dangana shi ga Allah subhanahu wa ta'ala amanatan nu'asan yakhsha ta'ifatan wala shakka anna hadha rahmatan bihim ko rahmatun bihim lalle ba makawa wannan babu kokonto kai cewa wannan rahama ce Allah ya musu wa ihsanun kuma kyautatawa ne Allah ya musu wa tasbitun liqulubihim kuma tabbatarwa ne da digadigansu da zukatansu Allah tabbatar da zuciyarsu dan kar ta raunana kada ta raurawa wa ziyadatu tumanina kuma ƙarin nutsuwa ne Allah ya kawo musu li'anna al-kha'ifa domin ko wanda yake cikin tsoro la ya'tihi nu'asu ko ka taba gani mutumin da ke cikin tsoro kuma ce yana gengedi ai ba da ma kai gengedi kana tsoro wanda ke tsoron za a biyo masa ta nan za a biyo masa ta gaba za a biyo masa ta baya ai zai iya kwana a tsaye amma an kaga an jangyada to to abun abun ya tsoro ne ya kauce musamman wanda za a ce ila a harbo shi daga da kibiya daga nesa a gare in an in kana tsaye kana hange hange wannan baya hana a same ka to ballantana a ce kuma dukkan saki jikinka har kai bacci lalle rashin tsoro ne wali ma fi yace lima fi qalbihi min al-khawf saboda abin da ke zuciyarsa na tsoro ba zai iya gengedi ba fa'iza zalal khawfu anil qalbi don haka idan tsoro ya bushe daga zuciya amkana an ya ce ya hunnu'as a wannan lokaci zai yiwu a gengedi ya zo mutum zai yiwu gengedi ya zo wa hadhihi ta'ifatu allati an'ama Allahu 'alayha bin nu'as wannan yankin jama'ar daga cikin mu'minai waɗanda wannan gengedi ya zo musu humul mu'minuna sune mu'minai الذين ليس لهم إلا إقامة ليس لهم هم وليس لهم إلا إقامة دين الله wanda ba su da wani hammi ba su da wani tunani ba wata da wata damuwa sai addinin Allah ya ɗaukaka duk wanda himmarsa damuwarsa ita ce addinin Allah ya ɗaukaka Allah na sanya masa wata nutsuwa ta inda ba ka tsammani saboda wannan niyyar tasa sai Allah sa masa nutsuwa wa riba Allah wa rasulihi kuma himmarsu ita ce samun yardar Allah da kuma yaddan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake tare da su a lokacin wa maslahatu ikhwanihim almuslimin da kuma maslahar abin da zai gyara abin da zai kawo amfani ga ƴan uwansu musulmi duk wanda yake da wannan sifa to Allah madaukaki na kawo masa nutsuwa wa amma ta'ifatul ukhra amma ɗaya kungiyar alladhina qad ahammatuhum anfusuhum wanda damuwarsu ita ce kansu kansu zai ya sa musu damuwa falaysa lahum hammun fi ghairiha to ba su da wani tunani da wata damuwa dangane da wani kansu kawai ya dame su ma'ana ta kansu kawai suke yi rayuwarsu suke tunani kar ta ƙare dukiyarsu suke tunani kar su hasara wannan shi ne kawai abin da ya dame su ba zancen ƴan uwansu musulmi ba ba zancen addinin Allah ba ba zancen samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala ba dan me suka yi wannan linifaqihim saboda su munafiqai ne kuma zancen mu ne jiya cewa wannan bangaren masu wannan surutun munafikai ne an fahimci abin ko yau munafikai ne masu wannan saboda maganganun da suka ambata na siffofin munafikai ne ba na siffofin muminai bane au ba'fi imanihim ko kuma in ba ma munafinci ba to raunin imani fali hadha lam yusibhum min an-nu'as shi yasa ba samu yin gingidi ba saboda firgici da tsoro ma asaba ghayr ko فلهذا لم يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم don haka irin abin da ya samu ‘yan uwansu wanda ba su ba na gyangyaɗi su bai same su ba mana ba su gyangyaɗin ba ya na suna cewa hallana min al'amri mai shai shin muna da wani abu na wannan lamari cewa hada istifhamun inkari istifhami ne na inkari ma'ana suna nuna su ba su daɗin abin da aka yi ba ai ba su da komai a wannan lamari ai malana min al'amri ai an-nasr wa dhuhur cin nasara din nan da rinjaye akan kafirai ba mu da wani abu shay'un daga gare shi ma'ana mu mun yi hasarar wannan dama ba mu da ita kamar tambaya suke yi yanzu mu ba mu da komai kenan shikenan duk ta kare mun riga mun yi hasara musulunci ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam za a kashe shi shikenan ba cin nasara akan kafirai wannan ita tambaya suke suna inkarin wannan halin a waccan a wata fasarar da wasu malamai suka yi cewa inkari suke ga cewa ba a shawarce su ba kamar da muka ambata jiya yawwa cewa ya za a yi inda suna da lamari da an waiwaye su tun da ba su isa ba shi yasa ba a waiwaye su ba to gashi nan an faɗi a yaƙi kaga wannan magana ba ta dace mutum ya faɗe ta ba dangane da a shugabancin yaƙi wanda shugabancin waye mai shugabancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawwa shi sa malamai suka ce wannan kalmar ta munafikai ce fa asa'u dhanna bi rabbihim sai suka muna nazato ga ubangijinsu wa bi dinihi kuma suka muna nazato ga addinin Allah wa bi nabiyihi suka muna nazato ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wa dhannu anna Allah la yutimmu amra rasulih suka zaci cewa Allah ba zai cika lamarin manzansa ba sallallahu alaihi wasallam bayan ko Allah ya alƙawari kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata Allah sai ya cika wannan lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi cewa babu wani gida ko na tubali ko na gashin dabbobi shine baitu madarin wala wabari madar shine abin nan tubali da aka yi na ƙasa ko kuma wabar shine gashin raƙumi babu gida kaga wannan yana nufin babu wani gida ko na gini ne ginanne ko tanti ne a jeji wanda ake amfani da abin nan fata aka yi shi yace illa sai face musulunci ya shige shi bi izzi azizin aw bi zilli zalilin yawwa ma'ana yace da izzin mai izza ma'ana da buwayar mai buwaya ko da kaskancin mai kaskanci kamar ka ce ne ana ha maza ana ha mata sai musulunci ya je dan musulunci lamari ne na ubangiji ku duba yanzu kasashen yamma yadda musulunci ke ta yaduwa a cikin su abun mamaki wanda wasu a cikin su labarin addini fa ba su taba ji ba amma yanzu ka duba ka gani yau wannan ya musulunta kuma ka kwatanta ka ga suwaye suke musulunta sai kaga manya ne uqala'u da intelligent a cikin mutane ko shugabanni ko profesoshi wanda suka karanta suka karanta suka karanta suka farfashe da ilimi ko to irin su ne sune kuma sai su gane addini sai su fahimci gaskiya sai kaga shi kuma musulunci masu barinsa su shiga wani addini waɗannan iri ne galibi jahilai ne ko ba haka ba da waɗanda da makwaɗaita waɗanda abin duniya zai saye su su ne za ka ji suna bari amma ba ka ji malamin addini wanda ya fahimci addinin musulunci ya gane shi ya gane gaskiyar musulunci ya fahimci ƙaryar shirka a ce kuma wata ran ya ji sha'awar shirka ta fi daɗi ko ba haka bane ma'anar abu ba zai yiwu ba malami ne ke mai ya taɓa faɗin wani ce ba zai yiwu ba minal mustahilat a ce mutumin da ya fahimci musulunci yadda musulunci yake hakikatan kuma ya zo ya fita daga musulunci ragbatan anhu wa ragbatan fi ghairihi yace da wahala ka samu wannan abu amma wanda bai fahimci addini ba to nan babu mamaki bai gane da mata ba shi da ilimi ba shi da karatu ba zama da malamai yaqininsa mai rauni ne imaninsa bai rauni ne dama can asali bai gane abun ba to nan cikin sauki daga a bashi maganin ciwo a bashi kaza a bashi kaza a bashi kuɗi a saya masa gida a saya masa mota saya masa kaza shikenan sai ya shiga wani addini wannan shine daga cikin abin da ke sa kake ga malaman da suke kira zuwa kan gaskiya kakan samu sakaci a gefen su ta bangaren wani abu na da'awa yaƙinin da suke da shi cewa waɗanda suka shiga da wahala su bari yana sa musu wannan sakacin wanda kuma ba haka ya kamata ba kamata ya ce ba a yi sakacin ba dangane da waɗanda suka musulunta a tsaya a ilmantar da su wanda kuma ba su musulunta ba a jawo su kusa Allah ƙara mana fahimta to sai yake cewa ina ne fa asa'u dhanna bi rabbihim wa bi dinihi wa bi nabiyhi wa dhannu an la yutimma an anna Allah la yutimmu amra rasulih wa anna hadhihi al-hazima kuma suka zaci cewa wannan faduwar da aka yi a yaƙi hiya al-falsalatu wal qadiyatu ala dinillah shine raba gari na ƙarshe shine ake nufi da faisala in ce faisala an raba hannu kenan wannan yayi nan wannan yayi nan zancen ƙarshe kenan shine alqadiya mai hukuntawa ta ƙarshe ta gama maganar addini an gama da shi ma'ana an gama hukunci cewa musulunci ya ƙare an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba a kashe shi ba an kashe mafi yawa to ya raunana shi kenan magana ta ƙare wannan shine mummunan zaton da waɗancan mutane suka yi wa Allah cewa ba zai cika addinin su ba in ba kuma ta balla mana wannan maganar kwana biyu ko jiya cewa daga cikin musifa da take damun musulmi shine mutum ya rika samun hazima nafsiya psychological defeat a zuciyarka ka rika jin cewa musulunci ya gama an ci nasara a kansa wannan ba daidai bane musuluncin fa ba kai bane ba garinku bane ba irin da'awarka bane shine musulunci musulunci shine addinin Allah da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah ya alƙawarin cika shi ko da kai ko ba kai in an gama da kai Allah zai kawo ni amin wannan magana kwanan nan cewa a cikin masu imani da a cikin masu kafirci da masu bid'a koyaushe ana samun tajdidi a masu imani in wani malami ya tafi duk irin yadda ya tumbatsa da ilimi da da'awa da ƙoƙari sai wata ran Allah ya kawo wanda zai shanye shi ikhlasinsa zai sa a bar ambatansa ka riƙa ji ya ji ana ambatansa ka riƙa jin ma wanda ba su san shi ba wanda ya rayu ma ba su da wayo ko ba a haife su ba sai ka ji duk sun san shi to wannan ikhlasi nake fidda wani amma duk kokarin mutum a da'awa a addini sai wani ya zo bayansa wanda ba wanda ba a samu irinsa ba ko kuma an samu irinsa ya dai mantar da wani wanda ya taba gabata saboda me saboda addini na Allah ne amma ikhlasin mutum kuma shi kan sa Allah ya bar masa ambatansa ko ya mutu a ta ambatansa Allah subhanahu Allah ya ji kan wanda suka gabata a gefen kafirai haka za ka samu waɗanda in an samu wani gagarumin kafiri wanda ya azabtar da musulmi a shekarun baya can can can farko da zamanin annabawa da abin da biyo bayansa to a wannan zamanin ma sai ka samu wani yana nan da tsananin gaba ga addini sai ya cutar da addini saboda me ita gogayyar sunna ce a samu masu gaskiya da masu ƙarya suna gogawa wannan na faɗa wannan na mayarwa wannan na faɗa na mayarwa dole ne a samu wannan zaka kowa rabansa na lada zai samu in a cikin mumina yake haka nan a cikin masu bid'a baka cewa a ƙare masu bid'a wata ran a ce babu duk yadda wani ya kai da sukan sunna da menene wata ran sai ya tafi to in ya tafi kuma karka ya tsammanin magana ta ƙare za a kawo wani ne za a samu wani mai zakakuri yaro karami ya fitini mutane haka Allah yake don ba karka damu kuma a cikin muminai haka sai Allah samu wasu a samar da wasu sai taba sunna kariya fiye da yadda wasu da suka gabata suka yi su ma kuma wasu su zo su ma su shanye su zaka kar a taba damuwa kai dai kai kokari ka nemi ladanka a cikin wannan rububin kar ka bata ka zama cewa ba wai maganar ka zo ambatan ka ya zauna ba ambato na kiyama shine ambato amma ba ambatan duniya ba babban ambato shine kai don Allah Allah subhanahu ta'ala in ya bar ma na duniyan shi ya so amma babba ka nemi na lahira a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya sare mana al'amura don haka kada a taɓa zaton cewa musulunci ya ƙare duk irin halin da muke ciki mu samu hope a zuciyarmu ba a san losing hope rika jin cewa babu alheri shi ke yanzu nan gaba duk abin da zai zo lalacewa ce ga musulunci a'a Allah maɗauki ya gaya mana ta hanyar manzansa sallallahu alaihi wasallam cewa ba zai bushe ba za a samu mutanen da suke kan gaskiya hatta ya ce amrullah ko don haka akwai masu gaskiya suna nan ba kuma a cewa lamarin duniya duk ya lalace yanzu ai duk ba masu gaskiya wannan ma ba daidai bane akwai masu gaskiya kai fatan ka zama a cikin su amma kar ka ce babu su qala Allah fi jawabihim sai Allah ya ce dangane da amsa da ya ba su qul ka ce innal amra kulluhu lillah al-amru yashmalu al-amr al-qadari shine al-kauni wal amr al-shar'i da kuma al-amr al-shar'i nan amrin abin guda biyu duk ake nufi yawwa lamari gaba ɗaya din na Allah ne lamarin nan na kaddara na abin da ya shafi abin da Allah ya rubuta zai faru to duk a hannun Allah yake ba ku da ikon dakatar da abin da Allah ya rubuta zai faru al'amuru shar'i umarnin cewa a yi jihadi a cika addininsa ko da ku ko ba ku za a yi kuma Allah ne ke shar'anta abin da ya ga dama an fahimci abin shi ne zai ce ya shar'anta a yi kaza shi zai ce ya hana a yi kaza don haka da al'amari na ƙadar da al'amari na umarnin shari'a da yardar Allah dukkan su a hannun Allah suke ba ku da zaɓi don haka ajalinku a hannunsa yake me za ku yi ɗa'a gare shi a hannunsa ki shi zai ce ga manzon da zai aiko in ya aiko manzon kuma ga irin umarnin da yake so ga irin ibadar da yake so a bauta masa da ita don haka kun ga a rayuwar mutum ba shi ke zaɓar bautar Allah irin wace zai ba ko Allah ne mai zaɓar abin da za ka bauta masa da shi sai ya aiko manzo ya koya maka ka bauta masa kai baka ƙirƙiro taka ibada don haka al'amrul kauni wal amru shar'i kulluhu bi yadillahi tabaraka wa ta'ala fa jami'ul ashiya'i don haka dukkanin al'amura bi qada'illahi wa qadarihi suna aukuwa ne da hukuncin Allah da kaddararsa wa aqibatuha da aƙibarsa aƙibar waɗannan al'amura kuma annasaru wa zafaru li auliyaihi sakamakon ƙarshe da samun nasara da cin nasara a yaƙi li auliyaihi ga waliyansa ne ma'ana muminai su za a bewa wa ahli ta'atihi da kuma masu yi masa da'a wa in jara alaihim ma jara ko da wani abu mara daɗi ya gudana a kansu ko da musifa ta hau ko da an kashe wannan ku duba ku gani a cikin tsari irin na musulunci ka fito jihadi a kashe ka nasara ko ka fito jihadi ka koma gida bayan ka ci nasara akan kafirai nasara za ka babu faduwa in mutum an kashe shi haka aka in an jima ciwo jin ciwo an kankare ma zunubi an saka tsarkake maka zuciya don haka da fita da'ar Allah gaba ɗaya babu faduwa a cikinta daga ashe kenan bai kamata in an fita ba mutum ya rika tunanin kansa tunanin ransa tunanin dukiyarsa cewa za a yi masa kaza za a yi masa kaza ya sallama rayuwarsa ga Allah madaukake sai yadda Allah ya dashi saboda sha'ani na Allah ne alkauni dangane da ajali rayin shi zai mutu alshar'i kuma me za ka yi jihadi za ka yi ko kwanciya a gida duka na Allah ne haka in ka fahimci wannan sai ka kwantar da hankalinka a sannan ce yukhfuna yani almunafiqin yana nufin munafikai suna boye fi anfusihim a cikin zukatansu ma la yubduna lak abinda ba sa bayyanawa gare ka ثم بين الأمر الذي يخفو يخفونه sannan sai Allah ba mu labarin abin da suke ɓoyewa ɗin menene ma'ana yana gaya manzansa sallallahu alaihi wasallam suna ɓoye maka a wani abu a cikin zukatansu amma ga shi bari a gaya maka to shine Allah zai faɗa masa to kafin mu je kan wannan abu yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yayin da Allah maɗauki ya faɗi wannan yana gaya mana ne ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san abin da ke cikin zukatan mutane kun yarda da wannan ko ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ganka bai san me kake tunani ba sai fa idan Allah ya gaya masa abu kaza ne ya kawo ka akan samu irin wannan a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani zai ce ka zo ne dan kai tambaya akan kaza ko wane yayi kaza wane yayi kaza ana zaune a tafiya yakin tabuka an hango kawalwal ne da mutum yana tahowa annabi sallallahu ce kun aba khaisamata fa idza huwa yace wannan ya zama abu khaisama sai ya zama waɗannan menene halat ne istisna'iyya yu'allimu Allahu fiha rasulahu ma sha'a mimma lam yakun ma'luman ladayhi qablu wannan wasu halaye ne na musamman da Allah ya cire daga cikin umumin gaibi da yake babu wanda ya san gaibi sai shi kadai to haka abin yake gaibi kuma dama shine duk abin da ya ɓuya gare ka to amma manzanni Allah yakan gaya musu abin da bai gaya mana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah na gaya masa abubuwan da mu ba mu sani ba abin da ke kirjinka yake zuciyarka da Allah ya so sai Allah ya gaya masa amma in bai gaya masa ba fa to bai sani ba an fahimci wannan shine ma'ana wannan yana nuna maka wannan kuma dai dama akwai ayoyi da dama da suka yi magana akan wannan kar mu ba sai mun tsaya akan su na san duk kun san su thumma bayyana al-amra alladhi yukhfunahu fa qala yaquluna abinda suke cewa a zuciyarsu shine law kana lana min al-amri shay'un ay law kana lana fi hadhihi al-waqi'ati ra'yun wa mashuratun da muna da ra'ayi da shawara a wannan shugabancin wannan yaƙi ma qutilna hahuna da ba a kashe mu a wannan wurin ba ma'ana nan yana nufin mu wannan tafiyar gaba ɗaya da ba a kashe kowa a cikinmu ba shi ne kamar yadda an bata mana ɗazu ba wai waɗanda aka kashe ɗin da suke magana ba da mu wanda aka kashe shi ba da ma ya faɗi wannan abu su masu ran ne suke faɗi hadha inkarun minhum wa takdhibun bi qadarillah wannan kaga inkari ne daga gare su kuma suna ƙaryata kaddarar Allah wa tasfiqun minhum li ra'yi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna wautar da suna wofintar da ra'ayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawo ko ba mai wannan ba munafiki ba an binci abin yawa shi tasfihi shine mutum ya magana ka dauke shi wawa wawa in kaga cewa ra'ayin nasa haka ba shi da karfi ka rena masa tunani yawa suna rena tunani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga babu mai wannan ba munafikai ba kuwa dama wannan aikin su ne wa ra'ayi ashabihi da kuma ra'ayin sahabbansa wa tazkiyatan minhum kuma tsarkakewa ce daga gare su li anfusihim ga kansu suna tsarkake kansu ai su ne suka san dabarar yaƙi su ne waɗanda wannan duwatsun sun san lungunan ko ina a cikin su da an ba su tsarin da su za su ce a tsaya anan ko kar a tsaya anan irin wannan tunanin nake zuciyar su faradallahu alaihim sai Allah ya mayar musu amsa bi qaulihi yace musu qul ya rasulullah ka ce da su law kuntum fi buyutikum law inna shartiyya ce yawa ba masdariya ba ce in shartiya ce inda za ku kasance a gidajenku da za ku kasance a gidajenku allati hiya ab'adu shay'in an madhannil qatl wanda su ne mafi nisa wajen zaton inda za a iya zo a kashe mutum a gidan mutum da shine gidan da yake kyautata zaton ba za a zo a kashe shi ba jiya mun yi wannan zancen da haka ne kuna gidanku labaraza alladhina kutiba alaihimul qatlu da waɗanda aka wajabta aka rubuta musu cewa za su mutu an rubuta a lauhil mahfuz a kaddarar Allah cewa rana kaza za su mutu a bigire kaza a wuri kaza to da sun fita da kansu ila madaji'ihim zuwa makwantarsu inda Allah ya rubuta jikinsu zai faɗi dan da aka kashe muminai da yawa yakin Uhud in uwansu da sun kwashi jikinsu da gawarsu za a koma cikin gari da su a je a binne su a makabarta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bar su a nan nan din nan ne mabaji'ihim nan Allah ya rubuta duk wanda aka shi a wurin yaƙi a bar shi a nan wurin nan za a binne shi shikenan sai aka yi wannan wurin yanzu duk wanda ya je Uhud zai gani wannan wurin da aka zagaye ga kaburuka nan da dama su ne na wannan adadin da aka kashe a nan wurin aka binne su tun wancan lokacin har yau ba wanda aka ce suna nan don haka da a ce mutum ya gudu gida ma in Allah ya rubuta cewa yana cikin waɗannan to da kansa zai dawo wata kunama ma sai ta harbo shi ya dawo wani bala'in ya an gizo shi ya dawo matar ta matsa masa ya dawo ko menene ne sai sababi ya faru wanda zai sa mutum ya dawo saboda me saboda Allah ya riga ya rubuta cewa nan ne makwanci nan ne inda ajali zai zai kare fal asbabu don haka ya kai mai karatu ka ji su sabubba wa in azumat duk girman su inna ma tanfa'u idza lam yu'aridha al-qadar wal qada' duk wani sababi a duniya yana amfani ne idan kaddara da hukunci ba su yi karo da shi ba in an samu karo da kaddara da hukuncin Allah suka yi karo da wani abu na sababi to lalle kuwa da kaddarar Allah da hukuncin Allah za su an gije wannan sababin ya faɗi ba zai aiki an fahimci abin don haka menene ke nufi anan sababin kar a mutu ina ce shine ka gudu gida ka sa makari ka guda kaza hawa kaza hawa kaza ka buya duk inda zaka je wannan sababi ne to in Allah ya rubuta cewa za ka mutu a ranar kuma a wuri kaza to wannan sababin duk ba zai aiki ba za a hana shi faruwa kafin lokacinsa ya zo wani abu ya zo ya ɗauke shi zai iya yin kuma aukuwa amma ba zai tasiri ba an gane imma an yafshala qabla waqtihi wa imma an yafshala fi asna'i ada'i ma wajaba a lokacin da yake aikata abin da aka ɗauka zai yi to sai Allah hana shi aiki shi ne ake nufin ya hana tasiri zaka duk ƙoƙarinka duk ƙoƙarinka da za ka yi sunansa sababi in Allah bai rubuta ba za ka samu ba wannan kuma baya nufin ka zauna baka bi neman sababi ba kullum an faɗi wannan ana tuna maka dan kar kai rilayin ka saki jiki akan abin da ya shafi kaddara ka ce shikenan mu rabu da sababi rabuwa da sababi da kin aiki da shi sunansa ne rashin hankali yawa dogaro da sababi a rabu da kaddara ba a dogara da Allah ba shi kuma shirka ne kun gane wannan ko ba gane ba ina jin duk shekara sai mun faɗi wannan magana ai mun san sababi yanzu misali mutum yana son ya arziki ko ya kuɗi me ya sababin yin kuɗi nema yawwa a santa ba guda ɗaya ba ne ba kawai ka ce kasuwanci ba ba kaza ba ba kaza a'a nema nema je ka nema wani ta dako zai fara sai ya zama ya fi kowa kuɗi wani ta kaza zai fara sai Allah ya rubuta masa wani ta kaza zai fara sai sai saboda dai Allah shine mai bayarwa to su waɗannan sunan su sabubba kai noma kai aikin gwamnati kai kasuwanci kai kaza kai kaza duk sunan su ne sababi to shi sababi wajibi ne ai aiki da shi a shar'ance haramun ne ka ce ni ba zan bi sababi ba zan yadda da kaddara in Allah ya rubuta min zan haifi ɗa to zai zo ko ban yi aure ba to sai a ce wannan mahaukaci ne ko ba haka bane ya zauna kawai shi ɗaya yake so kawai wai sai Allah sai kawai ga ɗa a gabansa haka ko zai ce baka da hankali menene sababin samun ɗa a je a yi aure to samun ɗa to yanzu ba ku iyalin zanta arzikin ku dawo maganar ɗa samun ɗa tunda Allah ne yake bayarwa sababinsa shine ya aure ka yi aure an yi abin duk da ake yi don a samu ɗa tsakanin miji da mata to in Allah ya rubuta za a samu ɗa to sai sababin nan ya aiki sai ɗa ya zo in Allah ya rubuta ba za a samu ba gashi kayi auren an yi sababin an yi abin da ake yi sai a yi ta addu'a da bai zo ba saboda Allah bai rubuta ba to nan kun ga karo aka yi tsakanin sababi da kaddara to in dai an yi karo da sababi da kaddara to babu mai kaye tabbas kaddara sai mai kaye saboda ita da karfin Allah aka rubuta cewa abu kaza shine mai faruwa kaunan shi ita am abaita ko ka ki ko ka so abinda Allah ya so wa ma tasha'una illa an yasha Allah an fahimta nan yawwa amma da mutum zai ce shi sababin nan nasa shine asali shi ba ruwansa ba zai ma addu'a ba ko ai dai kawai yayi aure dole sai ya samu da to ne shi kuma ya me ya shirka saboda ya dangana wani abu ne mai bada da aure ne ke bada da ba Allah ba an gana mu to wannan dai a cikin babin aqida duk mun sha maganganu a kansu kar lokacin mu ya kure mu je ita ya kuna law mu'minuna ko ina ne qul law kuntum fi bu'a wa fal asbabu wa in azumat innama tanfa'u idza lam yu'aridha al qadaru wal qada'u fa idza aradaha al qadaru lan tanfa' shay'an in kaddara sai karo da sababi to ba za ta yi amfani da komai ba بل لا بد أن يمضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ lalle ne sai Allah ya zartar ma'ana lalle ne ana nufin sunnar Allah ce shi ya dora ma kansa sai ya zartar abin da ya rubuta a lauhil mahfuz shi abin da aka rubuta a lauhil mahfuz ai Allah ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana ko ko an riga an gama rubutu kuma me ya faru da aka gama rubutun jaffal qalam yawa jaffal qalam bima kutiba da aka gama rubutun sai alƙalamin ya kaikashe ba wani inkin duniya da zai tada shi kuma suhuf din sun su kuma sun sun zama sun kaikashe su ma sun bushe sun zama dry babu wanda zai iya sa musu wani abu ballantana a goge wani abu ba gogewa ba kuma sake rubutawa don haka abin da aka ce zai auku sai ya auku ranar lahadi sallar la'asar lokacin tafsiri a galadanci da wane da wane da wane ne za su zo an gama rubuta wannan tintini duk an rubuta ko wanda ke zaune a nan duk an rubuta alal mafus cewa za a zo wannan guri a wannan rana daga ko ka tafi wani wuri Allah zai sa sababi ya sa ka fasa ka ce bari dai in komo gida kana huta sai ka tuno karatu sai ka zo saboda an rubuta kawai sai ka zo haka lamarin Allah yake don haka haka zancen mutuwa in kana tsammanin mutuwa akwai abin da zai hana ta zuwa wurinka to duk ka kyale wannan zance za ka gudu za ka tafi za ka buya za ka ƙi hawa mota akwai wanda ya daina hawa mota wai shi tsoron kar a yi hatsari ko akwai wanda saboda yawan hatsari ya sa ya daina yin mota wani kuma wannan wani ya ta tunani haka wani iri tasawul na shaidan ko in ce taswili na shaidan shaidan ne zai sa masa wannan irin tunani duk inda kai ba za ka tsira daga abin da Allah ya rubuta sai ka ga mutum ya gama gudun ya gama tsaf tsaf ya huta sai can wani abu ya zo ce to zo mu dan je nan mana shikenan kuma a nan din sai mutu Allah dai kyauta wannan duk ya isa mun fahimce shi balla budda an yindi Allahu ma kataba fil lawhil mahfuz min al maut wal haya na mutuwa da rayuwa wal yabtali Allahu ma fi sudurikum kuma dan Allah ya jarrabi abin da ke cikin kirazan ku ay yakhtabira ma fiha malami suna cewa wannan dalili ne akan alin dalili ne akan cewa hankali aina yake a zuciya ko aina basirar mutum a ina take a zuciyarsa take a kirji yawa innama ta'ama innama innama menene ta'ama al-qulubu allati fi sudur innaha la ta'amal absaru aha innaha la ta'amal absaru ولكن تعمى القلوب التي في الصدور القلوب موجودة في الصدور يعني ذكرت متى أنا سكي الصدور صدور شنو كيرجي بصم نعم to kowa zuciyarsa a nan take to ido ba shi ne yake makancewa ba alƙulubu zukata da suke cikin ƙirji su ne suke makancewa an gani nan ba ana nufin hissiyan ba hissiyan ido na makancewa amma ana nufin basira yawa gani na basira to dama a zuciya yake to sani ce wali yabtali Allahu ma fi sudurikum ay yaktabira ma fiha min nifaqin wa imanin wa da'fi imani Allah ya yi ne dan ya jaraba abin da ke cikin zukatanku ko munafinci ne ko imani ne ko raunin imani waliyu mahisa kuma dan Allah ya ƙara tsaftace ya tankaɗe ya rairaye mafi ƙulubiku abin da ke cikin zukatan naku min wasawisi shaitan na waswasin shaitan wa ma ta'athara anha min as-sifati ghairi hamida da kuma abin da yake fitowa yake haihuwa daga waswasin shaitan na siffofi waɗanda ba abin godiya ba miyagun siffofi halaye marasa kyau hitidi hassada kiyayya da sukan samu a zuciyar mutum sakamakon waswasin shaitan da kokwanton samuwar Allah duk irin waɗannan abubuwan Allah ne kan sa sakamakon waswasin da shaitan ke wa mutum a zuciya to duk Allah yana wanke waɗannan sai Allah ya wanke wannan shi yasa ya jarrabe ku shi yasa jiya mun yi magana akan alheri da sirri da hikima da take cikin ibtila'i ka daina damuwa in Allah jarrabe ka da ibtila'i ibtila'i jarrabawa Allah jarrabe ka da talauci Allah jarrabe ka da rashin kaza da rashin kaza da mutuwar da da rashin lafiyar wane ne wane ne duk kada hankalin ka ya tashi duk abin da kaga ka rasa jarrabawa ce Allah ya dan ya tsarkake maka wani abu a zuciyarka ka ƙara haƙuri kamar da muka ambata jiya ba sai mun maimaita ba wallahu alimun bi dhati sudur Allah shine masani da abin da ke cikin kiraza ai bima fiha وما أكنته da abin da ta ɓoye duk abin da kira za suka ɓoye to Allah ya san shine akannathu wa ma tukinnuhu a sanin ce faqtaba ilmuhu wa hikmatuhu an qaddara min al asbabi ma bihi yadhharu mukhabba'ati as-suduri wa sara'iru al umur Allah madaukaki iqtaba ilmuhu hukuncinsa wa hikmatuhu da hikimarsa sun hukunta an cewa qaddara min al asbabi ya qaddara sabubba ma bihi na irin abin da da su ne yadharu mukhabba'ati suduri abubuwan da aka ɓoye a cikin kiraza suke fitowa wa sara'irul umur da kuma sirrin al'amura duk da haka suke fitowa akwai abubuwa na ɗan adam da ba sa bayyana sai an yi ibtila'i ko kuma da ake cewa gara da aka yi yunwa halin kowa fito ko in ji bahaushe eh to da yunwa da bakin ciki da farin ciki kullun na sha faɗin wannan suna cikin hanyoyi da sukan sa a gane halin mutum akwai wasu abubuwa da mutum yake ɓoyewa na halinsa wata rana sai wani abu da zai aikata ya sa an gane wannan abu to daga shi akwai ibtila'i za ka ga a gane mutum mai haƙuri ne in Allah ya jarrabe shi ko ba mai haƙuri ba ne to da ibtila'in bai zo ba ai ba za a gane ba wani in ibtila'in ya zo haukacewa ma zai sai ya shiga duniya ya rasa ma me zai faru ya ɗauka ai ƙarshen duniya kenan gaba ɗaya shi ya lalace wani kuma wallahi sai kwantar da hankalinsa wani daga cikin salaf wata rana yana zaune yana ilmantar da mutane yana ta hadisi sai aka zo aka ba shi labari cewa ɗansa ya mutu kamar bai ji ba sai da ya gama karatunsa tsaf a nitse an gaya maka fa ɗanka ya mutu ko baka ji ba ne zan iya hana shi tafiya ne na ji ya bari in ƙarasa samun ladana wancan wajibin a gyara shi zan zo in yi ya ƙarasa ladansa na karatu da ilmantarwa sannan aka tashi aka je aka yi masa sutura hankalinsa ko ɗagawa bai ba ba kuma rashin tausayi ba ne tsabar imani da ƙaddarar Allah ne da cewa ba abin da zai canza maka saboda wannan labari ne aka kawo maka abin ya riga ya faru cincin da cewa aka yi gashi can za a yi kaza za a yi kaza in baka zo ba kaza zai faru to sai mutum ya dan gaggauta ya je dan kada abu ya faru amma abu ya gama an gama shi mutum ya tafi duniya ta kare masa ya tafi za ka sai wani tsu ya kwantar da hankalinsa na san wannan ba za mu iya ba yin wannan halin to amma alal akalla ka yi kokari ka zama mai haƙuri ka rika cijewa kana kamewa kar ka bari a rika ganin bacin ranka da damuwarka saboda wani abun tashin hankali duk irin yadda dan adam ya bata maka rai da cin mutunci da menene da me duk kai kokari ka danne shi kar ka nuna shi wannan hakuri ne imani ne da kaddara kuma shine halin manya halin girma kenan Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu mu je mu karasa a lokacin gashi nan sai tahowa yake sannan sai ce yukhbiru ta'ala an halil ladina hazamu sannan sai Allah ya bada labarin waɗanda suka ruguje suka faɗi yawma uhudin ranar yakin uhud mal ladhi awjaba lahumul firara menene ya sabbaba musu awjaba anan ba wajabtawa bane ana nufin sabbaba yawa menene ya sabbaba musu gudu wa annahu min taswili shaytan kuma wannan yana cikin taswilin da shaytan ke musu shaytan ne yake kawata musu yake zayyana musu yake nuna musu ai ba komai ba komai wa annahu tasallaqa alaihim bi ba'd dhunubihim kuma ya hau kansu ne yayi rinjaye akan su saboda wani yanki na wato zunubansu fahumul ladina adkhaluhu ala anfusihim su ne suka shigar da shaytan din akan kansu domin sun yi zunubi wa makkanu suka bashi dama bima fa'alu min al-ma'asi saboda abin da suka aikata na zunubai li'annaha domin su zunubai wannan hadin zamirin zunubai ne li'annaha markabuhu sune abin hawan shedan yawa wa madkhaluhu sune mashigar shedan a jikin dan adam in kana son wanda ke na san ba mai so to duk wanda yake son shedan ya shiga jikinsa shedan ya fi karfinsa shaidan ya zama shine ke jan ragamar da akalar tafiyar rayuwarsa wajen aikin me zai ko me zai bari to ya ci gaba da saban Allah in kana saban Allah to akwai kofa yanzu nan yanzu ko aljanu da suke rabar mutane sun fi rabar waɗanda suke saban Allah ana cikin halin nashuwa kun san nashuwa ita ce bahaushe ɗauko ce annashuwa lokacin da mutum ya kai ecstasy kun san ecstasy ko a turance mana idan mutum ya hau ya hau saman ƙarshe na jin daɗi shine ecstasy yawa ya zama jin daɗin ka ya kai ƙarshe in wajen zina ne in wajen shan giya ne lokacin da abun ya kai maka kansa ya kake jin daɗinsa to a lokacin nan ƙofofi suna buɗewa a jikin mutum aljanu su shiga jikinsa don haka shi yasa mutum ya guji saɓan Allah mutum ya guji saɓan Allah shi yasa dama ake son in irin dare ya yi magariba din nan yara a daina barin su suna fita su komo gida kuma su daina fita yan mata da daina fita ba rufe a kansu a rika rufe kai da sauransu duk waɗannan madakhil ne na shaitan to in mutum na sabo ma sabo kawai kana sabo yau kai wannan gobe kai wannan jibi kai wancan shi kansa yana ƙara buɗe ƙofofin da shaitan zai samu ƙofa ya shiga jikinka kaga maimakon ka tuba sai ƙara ziga ka ka ci gaba da aikatawa shine abin da ke nufi a nan to wannan shine abin da ya faru dangane da waɗancan falawi itasamu da a ce sun makale sun makalkale bi ta'ati rabbihim da da'ar ubangijinsu da sun nemi tsarin Allah ta hanyar da'ar Allah lama kana lahu alaihim min sultan da shaytan bai samu rinjaye da iko a kansu ba qala ta'ala inna ibadi laysa laka alaihim sultan haka ne inna ibadi kaga ya ce ibadi ana nufin al-mukhlasin waɗanda ya zaba su shaytan ba zai fi karfin su ba su ne waɗanda ba sa bautar wani sai Allah kuma suna tsayawa suna nisantar saɓon Allah subhanahu ta'ala sun ma akhbara annahu afa anhum sannan sai Allah ba da labari cewa Allah ya yi musu afuwa ba'da ma fa'alu ma yujibul mu'akhazata bayan sun aikata abin da yake sabbaba musu a kama su da laifi to Allah ya yafi musu wannan hukunci ne na Allah akan waɗanda suka saba wa Allah duk da wannan abin da aka faɗa cewa shaidan ne ya zame musu kafa sakamakon laifi da suka yi ba sun gudu ba a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce su sauko daga kan sama din nan wannan ba sako bane to wannan saban ne ya haifar da shaidan ya rinjaye akan su kuma suka tsorata suka gudu kun gane abin kun ga ashe waɗannan abubuwan sun haɗu guda biyu to duka can baya dama ya ce waɗanda suka sauko bayan an ce ka su sauko Allah ya yafe musu to su din ne da suka maimaita suka gudu kuma Allah ya haɗa ya yafe musu gaba ɗaya subhanahu wa ta'ala don haka babu hujjar wani ya ƙara kiran wannan abun a matsayin laifin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da azamtar bakinsa wa illa falau akhadhahum lasta'salahum in ba haka ba kuwa da zai kama su da laifi to da ya tumbuke su amma ya musu afwa yanzu ya musu afwa da ya tumbuke su sai ba da dama a kashe su baki ɗaya a wurin shikenan duk sun ƙare to Allah madauki ba haka ya so ba ya rubuta cewa za su zo wata ran abin dama duwan ne wata ran a kansu wata ran a kan wasu to wata ran zai jiyo su samu nasara insha Allah ta'ala sai Allah ce inna Allah ghafurun lil mudhnibin al khata'in Allah mai gafara ne ga masu zunubi masu yawan kuskure mun sani akwai bambanci tsakanin khati'a da kuma khata khata kuskure khati'a kuma me zunubi yawwa to kafa'in anan su ake nufi domin dama zunubi ai shine ake gafartawa kuskure ba a kama ka da laifi ba ma ballantana a ce a kayi zunubin da za a gafarta maka bima yuwaffiquhum lahu min at-taubati saboda abinda Allah madauki ya ba su na tawfiqi su tuba wal istighfari sai istighfari wal masa'ib al mukaffirati da kuma masifu da suke kankare zunubai mun san su kansu masifu suna kankare mutum zunubi ko bai tuba ba kuma kuma ta mun karanta wannan da faɗi a karatun minhajis sunna daga da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hanyoyi goma da Allah ke kankare musu zunubansu ko da ba su tuba ba da haka mutum ya zo yana zancen sahabiwa ne yayi kaza sahabiwa ne yayi kaza dan me suka yi kaza to su ko ba su tuba ba da su da sauran mutane ma Allah madaukake yana da hanyoyi sun kai bakwai na a gafarta maka laifi ko baka tuba ba daga cikin hanyoyin akwai a waɗannan musibu da Allah ke sanyawa Allah ya kankare zunubai saboda su Allah madaukaki bayan shi gafuru ne to kuma halimun ne me ma'anan halimu la yu'ajilu man asahu baya gaggawa ga wanda ya saba masa bal yasta'ni bihi yana bin sa a hankali wa yad'uhu ila al-inabati yana kiransa a hankali yana da hakuri ya kira shi zuwa ga komawa ba irin bane dan adam hilmun sa kadan ne yanzu kai min abu in kasa hakuri in ta murtukiwa ina bata rai in juya ma baya a haduwa a ki gaisawa da irin waɗannan abubuwa duk wannan hali ne dan adam Allah fa shi shine da wuta shine da aljanna amma ai masa zunubi ai shekaru ɗaruruwa ana saba masa amma baya fushi ko ya yi fushi zai kuma yafe saboda shi rahama ta fi rinjaye a kan fushinsa kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kai kuwa ba haka bane sai ce wal uhu ila al ce zai kira mutum zuwa ga inaba ko ma zuwa ga Allah wal iqbali alaihi da kuma ya fuskanci ubangiji ya gyara ayyukansa thumma in taba wa anaba sannan in ya tuba ya kuma gyara aiki qabila minhu sai Allah ya karba daga gare shi wa sayyarahu sai ya mai da shi ka annahu lam yajri minhu dhanbu kamar babu wani zunubi da ya gudana daga gare shi wa lam yasdur anhu aibun babu wani aibi da ya fito daga gare shi har yanzu falillahi alhamdu ala ihsanihi kai lalle wajibi ne mu gode wa Allah mu yaba masa akan wato kyautayinsa da kuma wato ihsaninsa kyautatawarsa muna fata Allah madauke kyautata mana Allah gafarta mana zunubanmu to sai mu tsaya nan sai mu tashi inda ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina kafaru wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu har zuwa karshen aya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala yassare mana al'amura Allah ya ƙara mana tabbata akan hanyar daidai Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah gafarta mu iyayenmu da kakanninmu Allah tabbatar da mu bisa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik